الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق ناس الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداله العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيها الشيخ احضري لنا بالأهل الأخري والجاهدين الأخر فيغفر لنا بالبر
واتل عليهم نبأ ذوي إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقالي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم أمة ثم قضوا إلي ولا تنذرون
wasu da karanta masu ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wasu da karanta na ba nuhin labarin nuhu alaihim ga mutanen makka idh yayin da kana da kaumi nuhu ya ce ba mutanensa ya kaumi ya ku mutane na in kana kabur alaikum makami in zama na cikin ku ya wuyatu a gare ku to wata zikiri da wa'azi da nake yi ai wa'azi iyakum da wa'azin da nake maku da ayatin lahi da ayoyin Allah to ku sani dai fa Allah ya tawakkaltu ni na aminci ne da ubangiji na da shi na dogara fa ajimu ku amrakum ku hada lamarran ku ai a azimu ku yi niyya ala amrin bisa lamarin da yake tab'aluna ba ku yi shi bi da ni wa shuraka wa shuraka kun da abokan ta tare da abokan tarayyar ku sun malaya kun amurkun to abin da yake nema a gare ku kada lamarin ku ya zama ummatan abun koyewa a laikun gare ku ai masura abin suke sa bal bar azhiru ku bayyana shi wajahiru ni bi ni ma ku bayyana mana abin da kuke ciki sun makatu ilayya sannan ku yanke hukunci gare ni ai amuru ku shude fi ma fi ma aratumu cikin abin da kuke nufin shi gare ni wala tun zuwa kan ku saurare ni bayan ni ni lasu mubaliyan minkum ba bikum ba mai damuwa da abin da kuke yi bane فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين bayan ta wallahi in kun bijire an ta zikiri ga tunatarwa ta da nake maku ba ma ta alsukum to dama dai ni ban tambaye ku mina jiran wani lada ba wanda in kun ki yau saboda jin zahin ladan na ya kuce man raina ya baci to ban nemi komi gare ku ba aya sawa min sawabin lada alayya akan abin da nake ta ta tunatarwa gare shi fata wallahu sai suka bijire in ma ajriya lada na bai kasance ba illa Allah ya sai ga Allah wa umirtu kuma an umarce ni ana kuna in kasance min almuslimin cikin musulmai فكذبوه فنجيناه ومن معه بالفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين fakazzabu suka karyata nuru wana jaina wa muka tsayar da nuru wa mamma huda wanda ke tare shi muka sanya su fil fulki cikin jirgin ruwa wadanna su ko muka sanya su ai wadanna muka sanya nuru da shi da wanda ke tare shi muka mai da su halayyar su suka hali kanci suka zama hali ko biyu da arzikin kasa dan mun halaka sauran mutanen duniya kakaf sai wanda ke cikin jirgin nan kadai ya rage ma duniya wa aka rakana muka nutsar da allazi na kazzabu wanda suka karyata da ayatina da ayoyin muka nutsar da su da tsufa ne da ambaliyar ruwa banzur ka yi duba ka ga kai baka na akimatin mundarina ya waɗanda aka yi wa gargaɗi suka kiji ya karshen sai kasance mini lakin shi ne halaka su baka zalika to kai hakuri kai ma haka za mu yi naf'alu haka nan za mu yi da baka zalika naf'alu man kazzabaka haka za mu yi ma wanda ya karyata ka ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومه فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين sun mabasa min ba da nohin min ba da hi rusulan sannan muka aiko waɗansu manzanni bayan nuhu ila kaunihim zuwa ga nasu mutanen kai ibrahim kama annabi ibrahima wa hudin kama hu annabi hudu wa salihin da annabi salihu waja'u waɗannan da muka lissafa duka sun zo bil bayyinati da mu'jizozi mabayyana ma kanu da yuminu amma ba su san sun yi imani ba su mutanensu bi ma kazzabu su bi saboda abin da ta karyata shi min qablu ai qabla ba asir rusul kafin ai kowan manzanni ilaihim zuwa gare su kazalika natba'u yadda ka ga mun ma wadancan ai yanki to kazalika kama natba'u yadda ka ga mun yi yamki ala qulubil mu'tadina a zuciyoyin masu shishigi to ya zan fala ta kabalin imani ba ta karman imani ai kamata ba ana kamar yadda muka yanke ala kulubi ulaika a bisa wato haka yadda ka ga mun yi haka to a yabi mun waɗancan to haka za mu za mu yanke a bisa zuciyoyin waɗannan kafiran da ke tare da kai ba za su imani ba kuma halaka su za mu da guda guda
ثم بعثنا من بعده موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مسرفين ثم بعثنا من بعدهم موسى bayan waɗancan man annabawa da muka jero muka sake aiko Musa annabi Musa wa Haruna da Haruna ila Fir'auna zuwa ga Fir'auna wa mala'ihi da jama'a Fir'auna muka aiko su da ayatina da ayoyin mu a cikin guda tara fasakabaru amma suka yi girman kai anil imani ganin imani da hada ayoyin nan wa kanu kuma suka zama kauman mutane mujrimi na kafirai فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين فلما جاءهم الحق yayin da gaskiya ya zo masu min indina daga wajen mu shine Musa da aya da muka bashi kalu sai suka ce inna hada ai wannan mu abinda Musa ya nuna dinnan da sirrin sihiri ne mubinin mabayyani قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسيرنا هذا ولا يفلح الساحرون Gane Musa sai Musa ce a ta kulu na lilhaki yanzu kwa ce ma gaskiya, lamma za ku yayin da gaskiyar na ya zo muku ce inna hula sihirin gaskiyar nan sihiri ne, a sihirin haza yanzu sihiri ya zama haka, wa kada abla tare da cewa man a tabihi wanda ya zo da shi ya rabauta, wa abdala sihirar saharati ya kuma ba ta sihirin masu sihiri, kun san wala yiflihus sahiruna masu yin sihiri ba ta nasara. Na'am.
قالوا أجيتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين Kalu suka ce a jidina wai ka zo mana ne nan, litalfitina don ka juyar da mu, amma wajen na alayya aba na abin da muka iske ubanninmu a kansa wata kuna da kuma da kibir yawo shi ke nan girma ya komo a gare ku mun gada ka zo kun zo neman girma ne. Ai almulkar mulki fil arda cikin ƙasa arda misira ƙasar misira to wa ma na hannu da kuma bi mu'minina mu ba mu yarda da ku ba.
وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم Wakala Fir'aunu sai Fir'aunu ya ce, "Yi tumi ku zo mana da kulli sahin na duk wani wanda yake mai sihiri alimu wanda ya kai matuƙa a cikin sihiri, ai fahikin wanda ya wuce kowa ta ilimin sihiri cikin ilimin sihiri." فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون Balan ma ja a sahabata yayin da madaba suka zo kada lawan Musa sai Musa ya ce masu ba da ma kalu da uku bayan sun ce masa. Yamma tulkiya ko dai ka jefa sannan mu jefa wayan ma an na kuna ko kuma mu kasance mu ne masu ma na mu almulki ne ya zan mu ne za mu jefa. Alko sai Musa ya ce ku jefa ma an tumulkuna abinda duk za ku iya jefa ku jefa.
فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبدلوه إن الله لا يصلح عمل المفسدين cikin falan ma alƙau yayin da suka jefa ibalahum igiyoyinsu wa isiyahum da sandunansu kala musa sai musa ya ce ma istifhamiyatin wato tambaya ce me yake me zan gani haka ai mubtada'u mubtada ne kuma habaru labarin sa zaitun bihi abinda kuka zo da shi asir sihiri ne to inna Allah ubangiji sai yubdilu zai bata shi ai sai mahaku zai share shi inna Allah ubangiji la yuslu baya gyara amalan mustadina aikin mabannata ويحق الله الحق لكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق الله yana tabbatar da gaskiya ne wai ziru wai ziru ya bayyana da shi bi kalmati da kalmominsa ai da mawa'idi da alƙawlansa walau karaha al-mujrimuna ko da kafirai sun ki haka فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين فما آمن لموسى با وندي إيماني قال نجم موسى إلا ذرية ودنس جماعة من أولاد قومه نجاء متاننسا أي فرعون شيني فرعون على خوف من فرعون تسجد واتو saboda tsoro na fir'auna wa mala'ihim da jama'an fir'auna an ya fitinahum ya fitine su ai ya sirfahum ya juyar da su an dini daga addininsa bi ta'dini da ƙaryarsa wa saboda ƙaryar saboda azabtar da su da azabtarwar shi wa inna fir'auna fir'auna na alim mai girman kai ne fil arji a cikin kasa duka jan ce kasa to wai ma fir'auna bai ma mallakin ushirin duniya ba iya katsiye shi misra ai arda misra wato kasar misra wa ila wa innahu fir'auna la min al musrifin yana cikin manyan mabannata ai al mutajawizin al hakama tsallake iyaka bid'a'ir rububiyyati saboda har ya kai shi yana kiran kanshi Allah
wa qala musa ya qawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin bakalu sai suka ce ala Allah tawakkalna shine ko na wa qala musa sai musa ya ce ya qawmi ya ku mutane na in kuntum amantum billahi in dai har da gaskiya kun imani da Allah ku fa lai tawakkalu ku aminto ku amince ma Allah ma'ana ku dogara da shi ku aminto in kuntum amma fa in kun kasance musulmi da musulmai wa qalu ala allahi tawakkalna ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين فقالوا سيسك لله على الله يتوكلنا من دوكر da Allah ai mun aminta da shi rabbana ya ubangijin mu la taj'alna karka san ya fitnatan fitna lil qawmi zalimina da mutane azzalimai ai la tuzhirhum alaina kakkarin jayar da su akan mu bai zannu sai su zaton Allah cewa su Allah haƙi suke kan gaskiya kaga fayyabtatinu sai su fitinu dina da mu.
ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا كثير دم برحمتك سود رحمتك من القوم المتاني على الكافرين كافرين وأوهينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين واوهينا sai muka yi wahayi ila Musa zuwa ga Annabi Musa wa sai da dan uwansa Haruna an tabawa a ku je ku riki yutan gidaje ni kauli kuma saboda mutanen ku bi Misra a Misra waja'alu ku sanya buyutakum da gidajen nan naku su zama kibla ku mai da su kiblata alqibla in za ku yi su kullum wato ku saita su da alqibla ai musallan wurin sallah tusalluna za ku rika yin sallah fi cikin sa litamanu dan ku amintu min al-khawf daga tsoro wa kana fir'aun to sai fir'auna ya kasance mana an ya na min salati ga sallah sai Allah ya ce to sai shagarin nasi koma ni sura wa aqimu salata in kun je ku tsaya da sallah atin mu ku cika ta wa bashiril mu'minina kuma kai mu'minan da ke tare kai bishara bin nasri samun nasra wal jannati da aljanna قال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا تمن على أموالهم وشدد وشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وقال موسى النبي مو- النبي- وقال موسى النبي موسى ce rabbana ya ubangijinmu innaka ataita fir'auna kaifa ka ba fir'auna wa mala'u da jama'a su zinatan ado wa amwalan da dukiya tana ya ci zina a rayuwar duniya rabbana ya ubangijinmu ataitahum zalika shin ka ba su haka ne ne yudillu dan su samu dama fatawa ya ki wati a karshen lamari an sabi daga ga addininka rabbana ina roko ya ubangijinmu atimis ka shafe ala kuluyin bisa dukiyoyinsu ai musaka ka mai da ita ka koma zuwa su bayan an mai da zuwa dukiyarsu zuwa su wa shido da ala kuluyin ka daura zuciyoyinsu ai ita ba ala haka yauki a gare ta ta kulle wasu sai ka dandale shi wala yu'minu idan ba za su yi imani ba daga yau hatta yarul azaba har sai san da sai ga azaba al'alima mai radadi ran da kuma sai ga azaba dan sun tuba su ba su ai ba su da amfani da'a alayhim yayi masu muguwa addu'a wa amman harun annabi harun na cewa amin annabi musa na faɗi annabi harun na ce amin ana du'a yi bisa addu'a kaga annabin Allah manzo yayi addu'a annabi na cewa amin kai kaga wasa ga addu'a nan
قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون kana ta ala sai ubangi ya ce ka su jiba ta wata kuma ku huta an karɓa muku addu'a ka ji ma ma Allah ya fi ku karɓo ya ce a wata musu addu'a fa mutta ka aka shafi amwalun dukiyoyin su suka koma idaratan duwatsu wala miyoyin fir'auna shi ma shi ko fir'auna sai zan bai imani ba musa ya ce Allah ya kula zuciya suka imani ta gaba to Allah ya kulle hatta adraka bulgara sai da nutsa ta cin mashi ya ga bala'i ya ga ba dama ya gane cewa ba Allah bane shi to shi ne sannan ya ce amanta annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila ka ta yanzu kuma ba magana imani ka bai da kyau saboda na ganin wahala ne ba na amin ba na kana cikin lafiya bane to tunda an karban maka addu'a Harun Musa da Haruna fastaki ma ku ci gaba da dawwama alar risalati kan ida sako wata wata da kira ila an yace mu azabu har ran da azaba zai zo musu baki daya wala tattabi'anni kada ku yadda ku bi sabilan lazina la ya'lamuna hanyar nan ta jahilai wanda ba su da sani bisu ijali kadai cikin bidan gaugawa cewa yanzu yanzu dole sai nayi a'a Allah ya karo ki fa'ido in ya zo yayi maka yanzu ka gode ma Allah ka dace ne da yadda Allah ya so in bai so karban maka ba kai hakuri kaka ce kai asa kai asa to wai Allah ko kai laifi kai ma Allah to da kai ka kai kuskure da kuma ijaba ta kulla kofar ijaba don haka kai ta roƙo kai ta roƙo to ka ga fa annabin Allah yi manzo kuma yana cikin ulul azmi ka san ya kula darajar duk daraja ya ya kure ka to amma yayi roƙon Allah annabin Allah na cewa amin Allah na cewa ku je ku huta na karba addu'a na amma ijaban nan bata bayyana ba ta fito fili ba sai da ta fikira 40 kai ko duka duka in kayi azza ba ta wuce wata biyu zuwa wata shida in ta ɓaci kenan amma da kayan sa'a ta zo ka- da da safi za ka addu'a zuwa mareci Allah ya abin da zai to ya riga an shafi ma an share ma hanya an ma an gyara annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ya naka komai dan yasa da ka tashi kai addu'a kai yanzu yanzu nan dan Allah ya so kana hisabu za ka bismillah ko ku kan kai to zaka ji ana sallama to in ka yi kaga ba ta bace komai ba to ka yi haƙuri lokacin da na ubangiji da ya shirya ya yi ka tuna ubangiji kai bawa ne na ubangiji ba ubangiji ne bawa kuma Allah shi ya kamata ya ma abin da yake so ba kai ya kamata abin da kake so ya ma to in ya ce ka roƙa iyaka ka roƙo to illa kafin a roƙon nan ka tabbatar ba ka cin haram ba ka cin haram ba ka mu'amala da haram to muddin kai haka to farkon ijaba a tsaki ne rashin cin haram amma muddin kana yaki halal yaki halal yaki haram to a za ka sai ayi ka ga da Allah to da haka mutum in yana son Allah ya kiyaye a sha tsaki to komin kankancin haram ya kuce shi to mutum ya dawwama akan haka to yana cewa Allah Allah na ce me kace kaza nake so an baka shikenan to amma mutumin mutum yana fasowa kamiya mai yana zuba a cikin shi to ai ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma zakarar rasula يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومتعه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام أنا يستجاب له annabi na labari ga zafin sai sai nan sai ka saba misali kamar mutum ne da ya daga hannun sai na Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza ya ci haram ya karya da haram ya yi abinci rana da haram na da dama da shi yayi ya yi duka haram ya sa a jikin shi annabi ya ce ya sa ka fara wannan azaba kaga zunubi shi ke hana karba azaba to farkon abin da kake so kana son Allah ya karɓi ma da to ka nisanci aikata tsaron Allah ka nisanci cin haram to in ka tsaya ka dage kai haka har cikin kai tsara to da ka ce Allah ya wallahi Allah ba zai tsine ka to sannan wannan kenan in ka nisanci haram sai ka ji ai nisanci aikata zunubi ka roki Allah Allah ya karɓa ma to kamar yadda na faɗa ne da farko ka san Allah ke da kai ba kai ke da Allah ba sanda ya so zai maka kamar yadda ya ce yuridu abdi wa ana uridu wala yakunu illa ma uridu bawa na yana da nashi nufi ni ma yana da nawa nufi amma fa ya sani ba nufin da zai tabbata sai nawa don ka ka da ka yi addu'a ta karbu to ka ta dace da nufin Allah in ka ga ai ka yi addu'a ta yi jinkiri to ka dace da sadda Allah ya shirya zai abu ko da ya karba na biyu kenan na uku kuma za ka yi addu'a Allah ya karba to amma akwai wata musiba da Allah ya shirin turo ma ita to sai hadara kuma sai ta ya ya mulla wa ma ya sha wa sabbi sai dai aiki to sai Allah bai nufin ya akata ka can kadara ta riga ta yanko amma irada ba ta sa hannu ba ba ta san ba to ana nan sai ubangiji kai mai abin da yayi mai daɗi sai ya ga wannan bala'i da in ya sako ma za a ga abin da zai faru ba to sai a iza ma san wani abu a cikin zuciya kai ta roƙon Allah Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza shi Allah ba wai wannan abu yake so a ka nace aka sa ta ta kama kifi in kana son ka sa ta kama kifi me zaka sa mashi ko dogo a fasa da ya ga shi zai kama wannan to an sa ma tare ne an tura ma san wannan abun to sai kai ta roƙon Allah Allah wannan addu'ar da za ka ke ta roƙo to ita ce ake ta bar ake ta baje wancan bala'i ake faje baje shi har ya warka je ya wace baka sani ba kai kana gana Allah karba ba amma Allah ya karba da an zo an mutuke ka zama guda an tura ka bari kuma sai ne eh a ta kare ko kare to sai ba yi ma haka ko ko an zo za ka ma an nufi za a saka ma da bala'in da zai yanke ma kafa ko ko zai yanke ma hannu ko zai kashe ma ido ko zai ma wani abu ka samu na kasa jin daɗi ne to wannan addu'a da aka da kai sai Allah ya hana maimakon wannan ka je ka samu babban hadari da zai naka saka sai ka je ka kwafta tuntube to sun jira baki mai yake akan hadari babba to ka wannan addu'a da kai ita ce Allah ya karba na nawa kenan na uku ko to na hudu kuwa akwai wata kyauta da Allah ya shirya zai baka a lahira amma ibada ka ba ta ibada to sai kuma Allah yana son sai ya baka abin nan amma ko ba so yake ka cibil ba to sai a jefa ma kan wani abu a cikin zuciyarka kai ta roƙo Allah kai ta roƙo Allah kai ta roƙo Allah kana ganin abin nan ba a baka shi ba Allah ya karba sai ka je kiyama an nuna ma an gama ma hisabi hankalinka ya tashi an nuna ma ba wata ta ba ba ta ma wuta kanewa sai Allah ya ce dawo ko malaika malaiku ku dawo da shi ka man ka iya tuna lokaci kaza ka so kaza ka so kaza na hana ka wannan kyautar da zan baka to addu'an nan da na sa kai ita ce gata ga na baka wuce aljanna an karba addu'a ko ba karba ba to da ka karka yadda ka dauki ka zama ka ci mutunci Allah cewa tunda ya ce kadu ce ujibu da'awata da'i idza da'ani to karka yadda ka saka abin nan da ubangiji afhab kullun kuma la taqnatu min rahmatillah ku dai da yake kauna duk Allah ya ce mana haka to da haka da karo ki Allah ki gaba abin nan to zai ce Allah mai mana alkhairi Allah ya ba mu alkhairi kana nan dai ba za ka bari ba har sai sai hali na'am Ruwaya an ruwaito na wucewa shi makasa annabi Musa ya zauna ba da bayan addu'an nan arba'in sanatan sai da ake shekara arba'in Allah ya karɓar masa وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وجاوزنا ببني إسرائيل البحر سمك كيترد بنو إسرائيل كوجي ba ta bahun fir'auna fir'auna ko ya bi su ya je ya riske su wajen nudu da rundunar sa faga yandan zalunci wa adwan da shi sigi hatta idza adraka wal garaku da muka jefa cikin ruwa ya zama nutsa ya ga tabbata an kewaye shi ruwa ya zagaye shi kala sai ya ce amantu kai na dai canza shawara na yi imani annahu ai bi annahu cewa shi la ilaha ba wani ubangiji illa allazi amana bihi banu isra'ila in banda wato ni ma dai Allah ta kan naje ta dama wasa nake to na gane ba wani ubangiji na gaskiya wanda ke da karfi iko ba iri na ba sai ubangijin nan da banu isra'ila suka yi imani da shi wa ana min almuslimin yau ni ma ina cikin musulmi an ki an ki an ki an ki karban shi musulmi ba su san shi karrarahu ya maimaita bayan cewa ya yi imani kuma ya ce shi musulmi ne liyu kubala min huda a karɓar masa ina wala min kubal ba a karɓar masa ba wadarsa jibrilu fi fihi sai jibrilu ya cusa ƙasa min hamatin min hamatin bari baka ƙasa ta kogi sai cusa ta cikin bakin fir'auna ya ce la daga nan alatin ya ƙare tunda ya ce la me la babu ya kore kowa zai zo ya tabbatar da Allah ba to kaga shi yake ne ya yi haka ne makafata don tsoron an ta nala wun rahama ta sami da don rahama ta sami fir'auna to ya more mutane ya yi shekaru yana azabtar da bayan Allah kuma yau a ce yau gashi aljanna eh eh a dai ba shi abin da ya yi آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين وقال لو سيت مشى الآن أينزل يتومن ذاك إيماني وقد عصيت بان كارك كاسا كاسا الله قبل كتن gabanin nan wa kunta ka kasance min al-mufsidin cikin mabannata bi zalalika da bacewarka wa idlalika da fatawarka anil imani ga yin imani اليوم ننسيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون bale yau yau kuma nuna ji ka za mu fitar da kai min albari daga kogi daga kogi bai badanika da jikinka ai da sadika jikinka allazi la ruha fi wanda ba rai a cikin gawa ce kawai litakuna dan ka zama ayatan aya liman khalfaka ga wanda zai zo bayanka ai ibratan lura fa ya'rifu su san ubudiyya take yadda ka yadda wa Allah taka taka kai wato san cewa kai bawa ne illa dai kai ma ba ubangijin ka tsaurin kai ne to su gane yadda bautarka ta zama kasancewa ka bawa ya kasance wato ma'ana su gane kai bawa ne ko da kace Allah ne ƙarya kake bawa ne kake to ga yadda aka da Allah kake da yadda aka ka samu kanka a yau da bai ma haka ba kaga in suka gani wala yakadimu ba za su gabatu ba ala misli fi'lika bisa irin aikinka wa an ibn abbas an karbo ga dan abbas annaba da bani isra'ila ba sashin banu isra'ila shakku sun yi kokanto fi mauti cikin mutuwar wato fir'auna saboda ya yi shekaru ya yanke jarirai ya yanke jarirai ya kashe manya ya yi menene dan ya kuma Allah ya mai yawancin rai ko ciwon kai bai to kuma ka dube shi ba kauri ke gare shi ba amma wallahi in ya sa rakumi yake yanke mai a gyare shi ya sa gaba sai ya zama ko ya kwana arba'in bai kashi ba kaga Allah ya mai istidraji iyaka istidraji shi yasa yake toka yace yake toka ma wai shi Allah tunda bai kashi Allah na kashi to an ba shi kwa sai kwana arba'in ko tuta bai amma kuma kullum sai ya tira ku sai ku koyi na yake kai to amma daga haka kafin Allah ya nutsar da shi sai ba Allah ya fara taɓa shi ran da Musa ya zo da sandarsa bayan ta cinye kayan dabo ta zo wajen benin fir'auna ta daga bakinta kasa take amma haɓata ta sama sai da ta ketare benin fir'auna sai gaga za ta tsalla za ta haɗa benin fir'auna da benin shi tsoro ya kama fir'auna tun daga nan da cikin shi ya kulla kullum zawo yake to sai suka yi mu anya fir'auna ko zai mutu Allah wane shi banje anya su ba su yadda ba wani daidai shi dabaru ne aka yi masu to sai annabi Musa sai ya roki Allah ya tado da gawar fir'auna da in mutum ya mutu cikin ruwa nutsewa yake to da Allah ya mala nan Musa ya roki Allah ya tado da gawar fir'auna sai yo sama riti riti ana ana gasta cike yake aka aka aka bune ya kumbura aka jawo shi aka jawo shi aka fito har yanzu da Allah zai baka iko ka je Misra gidan tarihi gawar Fir'auna tana nan a jihayyan kaga ubangiji ya ce mu yau za mu fita kasa ga jikinka dan ya zama lura ga mutane kaga shi ne Allah ya bashi din ba ka rage lahun ba ka rage lahun sai Musa ya fitar masa da Fir'auna li yarau dan su ganshi wa inna kaseeran yawa yawa min al-nas na mutane ay ahlaka makkata mutanen makka an ayatina da gafiluna masu rigi masu rafkana ne daga ayoyin mu la ya tadiruna da ba ta lura da ita ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ولقد بوأنا بني إسرائيل حقيقة من سوكة بنو إسرائيل مبوأ سرك مذوني مذوكي نقسيا أي منزل كرامة منزل كرامة wato masauki na girmamawa wa huwa sham ita ce sham wa masru da misra wa razaqnahum sannan muka azurta su mina tsayibat daga dada da ba martalafu ba su safani ba da an amana bazin sashi yayi imani wa kabara bazin sashi yayi imani ya kafirce hatta ya ahumul ilmu sai da ilimi ya zo masu inna rabbaka ubangijinka ya kadi yana yanke hukunci bai nan tsakanin su ne yau mal kiyamati ranar kiyama fi ma kanu cikin abin da zai kusance ya kasani buna suke sabani fi cikin sa min amri dini lamarin addini wa in jahil mu'mini da kubutar da mu'minai da tsirar da mu'minai wa tahrimil kafiri da azabtar da kafirai فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين bayan kwanta in ka kasance ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam fi shakkin cikin kokanto min ma an zanna na abin da muka sauka ilaika zuwa gare ka min alkitan na laburburan nan da muke baka farran ga kaddartawa fa mun san ba za ka yi kokanto ba to wannan ba da annabi ake ba da mu ake dan a lokacin da wa Allah ke magana annabi Muhammad ko mu muna wurin to ashe zai magana da shi zai magana ko da shi zai ko da mu zai magana zai magana da shi ne a mamadin mu to da haka da mu ake nufi annabi da Allah ya san zai yi kokarto ba za a yi kashi yanzu ba mimma anzadam fas'al alladhina yaqra'una alqur'ana fi kitaba tambaye waɗannan da suke karanta littafi ayi taurata shine a tauranin kabrika gabaninka fa innahu abinda muka baka labarin nan sabitin tabbata yake indahu wajensu yukhbiru laka yukhbiru ka za su baka labari da sirki da gaskiyarsa qala sallallahu alaihi wasallam annabi annabi ce la asuku ila Allah ba ku kan tuni a gare ni wala asal ba ban ma tambaya ba to kamar yadda na faɗa to mu ake nufi ana tauna tsakuwa ne inji bahaushe dan me dan ayatul ko to da mu ake ba da shi ba akwai inda Allah ke magana da annabi kai tsaye shi yake nufi akwai inda Allah da ke magana da annabi amma mu ake nufi akwai inda Allah ke magana da annabi da shi da al'ummar. wala kan za ka laku gaskiya ya zo maka nan rabika daga ubangijin ka wala ta kuna na karka kasance min al-mumtari na cikin masu kokan tofi cikin sa ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله وتكون من الخاسرين wala ta kuna na karka kasance min alladhina kazzabu cikin waɗannan da suka karyata da ayatin Allah da ayoyin Allah in kai haka fa ta kuna sai kasance min al-khasirin cikin tabaku duk wannan ya uwa wacce ce إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون إن الذين حقت عليهم كلمة ربك كاغا waɗannan da kalmar ubangiji ta wajaba akan su ubangijinka ta wajaba akan su بالعذاب العذاب لا يؤمنون باسا إيمان ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الذي ولو جاءتهم كل آية كودا قوة إلى آية تقوم كومن جرمانتا فذات إيمان باسا يروا العذاب سيسنج عذاب الأليم من الذي وأسان تسنج عذاب فلا ينفعهم دين إذن وأن لوكة تنسي إيمان باسا أنفعني سبحانه ولولا كانت قريتنا منت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين فلولا فلولا كانت قرية ميانا سامو وتان قرية أريد أريد أهلها أن ينفر متانا القرية إن أن أمبتا القرية تو أنا نم متانا القرية ميانا آمنت في إيماني قبل نزول العذاب كاتن سوكا عذاب بها القرية نان فنفعها إيمانها سي إيماني تكوي أمفانيتا illa lakin sai dai kauma Yunus mutanen Yunus dukan lamma amanu yayin suka imani inda ruyatul azabi wato yayin ganin alaman azaba ba ta sauka ba to walam yu'akhiru su kan ba su jinkiri ba suka kitu ba ila hululihi har zuwa sauka azaba to da suka maza suka tuba kafin sauka azaba kashafna anu azabal hasiri sai muka yaye masa azaban nan ta wulakanci bil hayati dunya a cikin rayuwar duniya wa matta'ana wa muka jiyar da su daɗi ila hinin zuwa wani lokaci ayin kira ya ajalin zuwa karewar ajiljilas ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ولو شاء ربك دا أبنجزنك يا سو لآمن دا من في الأرض دا وانك تجي كذا باكي كلهم دكان سو جميعا باكي رنسو لآمن دا سن إيماني afa anta tukrihun nasu shin kai zaka iya tilasta mu mutane ne bi malam ya sha wallahu da abinda Allah bai so shi ba game da gare su hatta ya kunu har dole sai sun zama mu'mini da mu'minai la ba haka abin yake ba wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idhnillah wa yaj'alu ar-rijsa 'ala alladhina la ya'qilun wa ma kana li nafsin baya yiwa ga wata rai an tumina ta yi imani illa bi idhnillah sai da nufin Allah wa yaj'alu ar-rijsa Allah na sanya azaba ne alal ladina ga waɗannan la ya'qiluna ba sa lura da ayatin la ayoyin Allah
ولنظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون wanda ku fare maka ta kace maka sharan maka unzuru ku yi duba ku ga ma za fi samawati wani abu ne ke cikin samai wala arda da kasai min al ayati na ayoyi adalat mai shiryawa ala wa hadaniyatin lahi ta'ala da zaka dai to ubangiji madaukaki wa ma tukun al ayati ko sun duba sun gani ka sani ayoyi ba za ta wadatar ba wa nuzur da masu gargadi jam'u nazirin wato nuzur jam'i nazirin masu gargadi ai ar-rusul manzanni ba za su wadatar ba an kawomin ga mutanen da yake la yuminun Allah bai nufin su zama muminai ba fi ilmin la cikin sanin Allah ai ma tanfa'un ayoyin nan ba za ta amfane su ba manzannin nan ba za su amfane su ba هل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين Bahan haifa ma yanta zuruna ba abinda suke saurare bisa ka bika da karya taka illa misla ayyamin ladina kalau sai irin misalin abubuwan da suka auku a kwanukan waɗanda suka shude min kablin gabanin su min al'umami na al'ummai ai misla waqa'ihim misalan abubuwan da suka auku min al'azabi na azaba kul ka ce fantazuru ku saurari zalika haka inni ma'akum ni ina tare da ku min al-muntazirin cikin masu saurare ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ثم ننجي المسلم ثم ننجي رسلنا سنن مكا tsere da manzanninmu almudaru nan fi'ili mudari'i ne amma lai kayat alhal almadiyati wacce aka tazo da ba da labarin hali na ma wato fi'ili madi mun tsirar da sannan muka tsirar da manzanninmu wanda zai na amanu da wanda suka yi imani min al'azabi na azaba daga azaba waka zalika in ja'i yadda kaga tsirar wannan da muka yi ma waɗancan to hakan tabbas ne alaina ya waje ba a gare mu nuna jil mumini ne mu tsirar da muminai annabiya annabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabu da sahabansa hina ta'abibihim ya hina حين تعذيب المشركين يا إن أذبت المشركين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفيكم وأمرت أن أكون من المؤمنين wani ka ce ya yi wa nasu ya ku mutane ai alama kata mutanen maka da sauransu ‘yan kuntu in kun kasance fi shakin cikin kokan domin dini wato na dini na annabu cewa shi hakon gaskiya ne to ni ku sani ne bala abudun lazina ba zan bauta ma waɗannan da ta abudu na kuke bauta ma ba min doni layi wani Allah wa wala sunamu shi ne gumaka lishakkikum dan kokan can ku fi cikin bautar gumakan walakin sai dai abudullah ina bauta ma Allah ne allazi ya tawaffaku wanda yake karɓar rayukanku wa umirta an umarce ni an akuna in kasance min almu'mini na cikin mu'minai wa alaqim wajhaka lis-sin hanifa wa la takunanna min al-mushrikeen wa qila li kuma aka ce mana anakin ka saita wajhaka wajhaka lis-sin ga dini hanifan kana mai karkata ilaihi daga barin kowane addini ilaihi zuwa gare shi wala takunan na karka kasance minal mushriki na cikin mushrikai wala tadaw min dunin lahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idan min adh-dhalimin wala tadaw karka bauta ma ma la yanfa'uka abinda bai amfane ka min dunin lahi na wani Allah in abata wai ka bauta masa wala ya turka kuma ba zai cuce ka ba in lamta abudu in baka bauta masa ba fa in ba alta zalika in kai haka kar fardan ga farda ga a kaddartawa ban san ta balata musan ba zakai ba to bai na kai idan kenan ka karanta mina zalimi ne cikin masu zalunta kawunan su wa in yamsaka Allahu da durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وإن يمسك الله بضر إن الله ينفي شافك ساموك دون cuta ka fakarin kamar talauci wa mararin da rashin lafiya wala kashi falau ba mai iya yaye wannan cutar gare shi gare ka illa huwa sai shi wa in yuridka bi khairin in kuma yana ka da wani alkhairi فلا راد لفضله با wanda yace ida alkhairin nan ai Allah dai aradaka bi wanda yana maka zaka da in ka ka nema ka ga abu ya zo bai same ya zo ana yi an ce ko ana rabo ana bayarwa kaga an tsallake ka ko an bai akai ma bai zo hannunka ba Allah bai ce naka bane in ya ce naka ne wallahi kama su da kibo da bindigu ba za su hana wannan abu ya kawo hannunka ba ana koya mana dogaro ne da Ubangiji da yadda da Allah. Wa in yi rika da khairin in ya nufe ka da wani alkhairi falawa da lifadli ba mai iya tunkuɗewa ga wannan falalar Ubangiji Allah zai arada ka bi arada ka bi wanda ya nufe ka da shi. Yusibu bi yana sadar da alkhairi ne ga man ya sha wanda ya so min ibadi daga bayansa wa huwa al-ghafuru shine yawan gafara ne ar-rahim mai jinkai قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها وما أنا عليكم بوكيل wani ka ce ya yi wa nasu ya ku mutane ai ala makata mutanen maka da sauransu kar ja kuma alhaqu gaskiya fa ya zo muku min rabbikum daga ubangijinku bamani ita da bamani ita da wanda bi ya shiryu fa inna ma ya hatabi ya shiryu ne linafsi dan kansa da anna sawaba ihtiya ihtida'i dan ladan shiriyar salahu nashi ne wa man dalla wanda kuma ya bace fa inna ma ya dalu alaiha ya bace ga kansa la anna wa bala balali dan musibar bace washi alaiha akan sa zai sauka wa ma anta wa ma ana alaikum bi wakilin ni ba a turo ne in zama wakili ne a gare ku ba fa ajbarakum balantana in tilasta muku alal guda sai na ga kun shirya واتبع ما يوحي إليك من ربك من ر- واتبع ما يوحي إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين wacce dai ka cika da bin ma yuha ilaika abinda ake yi wahayinsa zuwa gare ka wasu sulkai haƙuri ka daure Allah da wata bisa kira zuwa ga Allah kuma kai haƙuri wa'azahu kuma kai haƙuri akan cutarsu hatta ya hukuma Allah wa har sai Allah ya yanke hukunci fihim cikin su da amrihi da lamarinsa wa huwa shi ubangiji khairul hakimin shine fiye masu yanke hukunci ai a'adaluhum shine mafi adalcin su wa kad sabara ya koyi hakuri hatta kama har Allah ya yi hukunci alal mushriki ga mushrikai bil qitali da yakansu wa alal kitabi da wa alal kitabi da ma bi littafi bil jizyati da dora masa haraji سورة هود عليه السلام مكية وهي بضع واثنتان وعشرون آية suratu hudin surar hudu kenan makiyatun makka ta sauka illa in banda akimis salata al'ayata zuwa karshen aya aw illa ko kuma sai bala alaka tarikul al'ayata shi ma karshen aya wa ulaika sai kuma ulaika yu'minuna bi al'ayata shi ma karshen aya wa hiya mi'atun wa sanatani aw sanatun wa 20 ayatan ita aya ce 122 ko 123 بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ر. كتاب تحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را الله أعلم بمرادي ألا ني مسني da abin nufin sa bidalika da alif lam ra dinnan hadha kitabun wannan wani littafi ne oki mata aka kyautata ayatu ayoyinsa bi ajibin nazmi da burgaggen wato tsari wa badi'il ma'ani da ƙayataccen ma'anoni ثم فصلت سنة aka bayyana su lil ahkami da hukunce hukunce wal qisas da qissoti wal mawa'id da wa'azozi wannan ya fito ne min ladun daga wajen hakimin wani mai hikima kabirin macikin sani ayillahi shine Allah الله تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير Allah ta abudu to kan ku bauta ma kowa illallah imma illallah imma Allah ba inni nadhirun ni mai gargadi ne bil azabi da azaba lakum gare ku min daga ubangiji in kafarto in kan in kun kafirce wa bashirun mai bishara ne bil thawabi da lada in amantu in kun yi imani
وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير wani sagafiru ku nemi gafarar rabbakun ubangijin ku mina shirki daga yin shirka sun matubu sannan ku koma ilaihi zuwa ga Allah ta sa'ati da biyayya in kun yi haka yumacin ku zai je da ku daɗi fi duniya tun a nan duniya mata an jin daɗi hasanan mai kyau jidili aishin rayuwa ce kyau ta yi daɗi wata a tirkin da arziki ya yalwato ila ajalin zuwa wani lokaci musamman abin ambato huwal mautu shine mutuwa wayuti kuma nan ya zai zai ibada bil wayuti kuma ya bayar bil akhirati al akhira ya baiwa kullazi fadlin duk wani ma'abucin falala bil amali cikin aiki ya ba shi fadlahu sakamakon sa wa in tawallau in suka bijire ko ko wa in tawallau ai ta tawallau in kuka bijire fa inni akhafu alaikum azaba yawmin kabir ni ba ina ji muku tsoron zuwan wani azaba mai girma wa yawmin qiyamah shine ranan kiyama ila allahi marji'ukum wa huwa ala kulli shay'in qadir ila allahi marji'ukum mako mako ga Allah ne wa huwa shi ubangiji kadirin mai iko ne ala kulli shay'in bisa kowane abu wa minhu yana daga ikon ubangiji as-sawabu ba da lada wal azabu da ba da azaba wannan zana ayat za mu karanta nan daga wata sauka kama rawahu bukhari kuma yadda buhari ya ruwaito an ibn abbas daga abdullahi dan abbas sai man kana cikin wanda ya kasance ya sa yana jin kunya an yi ta kalla ya shiga makewayi awi jami'a ko ya tara da matarsa wai ya fudiya ila samai wai ya kai zuwa ga Allah wakila wakila ka ce a ba da shi ake yi ba bil munafiqina a ta sauka ne cikin munafiqai ala إنهم يثنون صدورهم ليستخذوا منه على حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون ألا إنه عليم بذات الصدور ألا نعم إنه سوء يثنون صدورهم سنة كلكة كلا جنسوا ليستخفوا منه ويدنسوا كويم الله ala na amini da ya saka shuna siyaban sun da suke lullube yau tufafin su ayyuka ta yadda ga tsauna suna lullubewa da hada ita to ba su abin da za su koyi ma Allah ya alamu kuma ayu su nuna ubangiji madaukaki ya san abin da suke koyewa wa ma yi ulinuna da abin da suke bayyanawa bala yi guni istifa'un koyewarsu ba ya wadatar masu da komai innahu ubangiji alimun masani ne da za su su da abin da ke cikin kilku zuciyoyi
الحمد لله